makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibwis na wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna wato na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyar kamar haka ko sha uku kai darasi na sha uku haka wannan shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata malam ya karantar da mu wata gaba mai matukar mahimmanci wadda malam yake cewa game da matsaloli na addini ba dukkan abin da ka ji daga wajen mutane za ka ɗauka ka riƙe ka kuma bautata wa Allah da shi ba musamman mutanen zamaninka kar ka zama mai garaje da gaggawar ɗaukan magana don ka ji ta daga wajen mafaɗinta kamar yadda kuma ba daidai ba ne ka kutsa ko ka shiga cikin wannan maganar ba tare da ka yi tambaya ba ka kuma yi nazari shin wannan magana da aka faɗe ta aka kuma danganta ta da addini akwai wani cikin magabata da ya taɓa faɗarta ma'ana akwai salaf a kanta ko babu ko kuma wani daga cikin manyan malamai da ake yin itibari ake izina da maganganunsu akwai wanda ya faɗe ta in an dace akwai wani athar wato wata magana daga sahabbai ko tabi'ai to sai ka rike wannan magana lalle magana ce wadda take mai karfi kar ka ƙetare dukkan maganar da take ta magabata sannan kar ka zaɓi wani ra'ayi ka fifita shi akan ra'ayin magabata to wannan kusan a ƙarƙashin wannan malam ya ce mana bayani da sharhi akan haɗarin yin hakan da kuma ainihin takatsantsan da ya kamata mutane su yi game da abin da ya shafi al'amarin addini za mu tashi gabar da malam ke cewa qauluhu fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhum shafi na 44 alawa yake cewa karka yi gaggawa ka shiga cikin wani abu na irin maganganun da kake ji mutane suna faɗa har sai ka tambaya kuma ka yi nazari hal ta kallama fihi ahadun shin ko akwai wani da ya taba faɗar irin wannan magana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yadda hadhihi wasiyatun azima malai ce wannan wata wasiya ce mai girma idza a'jabaka kalamun min ahadin fid dini idan zancen wani ya ƙayatar da kai ya burge ka a addini wani ne ka ji shi yana maganganu kuma maganganun nan yana jingina su ko yana danganta su da addini kuma maganganun nan suka burge ka suka ƙayatar da kai ammal kalam wannan shine aka ce to ba daidai bane ka ɗauki wannan magana duk yanda ta fito daga bakin mai ita duk yanda ka ji daɗin ta duk yanda ta burge ka har sai ka tabbatar akwai ainihin wato hujja da dalili akanta game da abin da ya shafi addini ammal kalamun ladhifi umuri duniya amma game da wato maganganu na abin da ya shafi al'amuran duniya falaisa maudu albahaf wannan ba ita ce gaba tattaunawa mu ba abin da ya shafi matsaloli na duniya da tattaunawa ko wani sabuwar fahimta ko wata sabuwar ainihin wato wani sabon ci gaba da aka samu a abin da ya shafi duniya wannan ba shi ake magana a kansa ba matsala ta wato shi addini bai yi maka kaidi ba game da abin da ya shafi ainihin wato matsaloli na duniya za ka iya jin wata sabuwar fahimta game da wani abu da yadda ake sarrafa shi ko kuma wani sabuwar fahimta da aka samu ko wani bincike na zamani kana iya ɗauka wannan kofa abu da take amma abin da ya shafi ainihin wato addini to wannan ba a bukatar wani sabon abu abin da ake bukata Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi cikin alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi magana ya kuma yi sharhi ya yi ƙarin bayani game da komai da ake da bukata a addini da haka a babin addini ba a bukatar wani sabo sai abin da ya tabbata yake rubuce a sunna ko ya tabbata a cikin alkur'ani amma abin da ya shafi al'amuran duniya wannan ba shi muke tattauna a kai ba lakin idza a'jabaka kalamun fiddin ana magana ne cewa idan wata magana ta kayatar da kai ta burge ka a addini fala ta'jal to kar kai gaggawa hatta tanzura fihi har sai kai nazari a cikin wannan magana hal huwa muassasun ala ala haqqin shin an gina ta akan gaskiya wa adillatin da hujja domin shi addinin musulunci dan hujja ne ba a kallon wanda ya faɗi magana ko a kalli girmansa ko a kalli ƙanƙantarsa maganarsa za ta iya zamantowa babba ko da shi ƙarami ne matuƙar ya faɗe ta bisa dalili da hujja da haka idan al'amarin addini ne to kar ka yi gaggawa har sai ka ji a ina aka samu wannan magana tana kan gaskiya akwai hujja a kanta am huwa minar ra'asi ko kawai molanka ne kawai mutum ne ya zagare ya dace kaza kawai ra'ayi ne kawai da ka shine ma'ana am huwa minar ra'as shin ko kuma wannan maganar kawai molanka ne wa minar fikir ko kuma magana ce kawai ta tunani kawai mai ita ne kawai yayi tunaninta ya ga ta dace shi a ganinsa kawai ya kawo ta to in wannan ne kaga ba ma buƙatar tunanin mai tunani ba ma buƙatar molanka a addini addinin musulunci an gina shi ne akan hujja fahaza gusa'un ka gusa'i sail wannan tarkace ne kamar irin tarkacen da ruwan sama yake tattarawa in ka duba magudanar ruwa za ka ga ainihin wato ruwa ya kwaso soso ne leda ce da waye wannan shine gusa ka gusa sail in dai surutu ne wannan kowa ya iya kowa zai iya in tunani ne ba kai kaɗai bane mai tunani kowa yana da irin nasa tunanin shi ma sai ya kirkiri nasa tunanin kuma ya kuskurantar da naka tunanin da haka a babin wannan ba a bukata don haka maganar sai ta zama tarkace ce ba ta da ainihin wato wata kimatin da an faɗe ta kuma an jingina ta da addini ba hujja oturukhu mala ya ce ka yi watsi da wannan magana amma idan kana mu'assasan amma idan wannan magana an gina ta ne akan ainihin addini wa mu'assalan alal kitabi wa sunna sannan tana da asali a alkur'ani da sunna fa hadha haqqun wannan ita ce gaskiya kuma ita kake nema ita kuwa gaskiya kayan mumini ne da ya bata duk inda ya same ta sai ya dauki kayansa shi yasa ba a yi maka kaidi wajen wanda za ka karbi gaskiyar ba in dai gaskiyar ce to kawai ka karba unzur li zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin wai unzur li zatil qawl ka kalli maganar da aka faɗa la min qa'ilin ka faɗo kar ka kalli wanda ya faɗe ta domin daga cikin abin da yake taimakawa shaidan ya amfani da kai wajen kin karɓar gaskiya shine ya zama kai ka takaita kanka baka karɓar gaskiya sai in a bakin wane ta fito ko sai in a wajen wane ka ji ta to sai aka ce ka kalli me aka faɗa ba waye ya faɗa ba domin ita gaskiya ko daga bakin jahili ta fito karɓar ta ake sai a bashi da jahilcinsa amma ya karɓi gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a mas'alar abu huraira da shaidan da shedan ya dinga zuwa inda aka bawa abu huraira ya dinga kula da shi kamar a matsayin storekeeper sai in ya zo sai ya ga shedan a ciki a siffan mutum ya tattara kaya zai ɗiba suka yi haka yana ta bashi haƙuri a na ukun ya ce sai ya kai shi ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan tsohon sai ya ce to ka yi haƙuri daga yanzu ba zan ƙara dawowa ba kuma zan gaya maka wata addu'a in ka yi ta kakore ni ayatul kursiyu shi shedan ɗin da kansa ya ce in ana karanta ayatul kursi to shi an nemi tsari daga shi ba wato ba zai zo ba gurin da haka abu huraira ya kwashe dukkan labarin ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai annabi ka duba shaidan fa amma annabi ya ce sadaqaka fa huwa kadhubun sadaqaka fa huwa kadhubun gaskiya ya ga ma mafa makareci ne duk da ƙaryarsa da lalata irin ta shaidan ba a kore gaskiyar da ya faɗa ba da haka shi sa aka ce ka kalli gaskiyar karka takaita ta inda baka tsammanin ta sai ka ji ta shi sa ana karba daga yaro ana karba daga mata karka ce mata ba su da tunani wani lokaci sai su yi tunanin fiye da naka da haka ita gaskiyar ko daga wajen wata a wajen mutumin kauye ka ji ta a wajen wani talaka ka ji ta ko wajen wani basara ke a ko ina za a iya Allah ta'ala zai iya amfani da wani bakin wani gaskiya ta fito daga bakinsa da haka ka kalli gaskiyar kar ka kalli wanda ya faɗa in ka kalli wanda ya faɗa to shine zai ka ce talaka ne ko ba shi da kuɗi ko kila ma kaza ne kila kaza ne amma in gaskiyar ka karba karbi gaskiyar rabu da wanda ya faɗe ta ina fata an gane to shine sai malai ke ce mana abinda ake so ka duba shine wannan magana da wanda ya faɗe ta ya faɗa tana da asali tana da tushe a addini sannan tana da ma'auni na alkur'ani da sunna to in an samu wannan fahuwa haƙƙon wannan magana gaskiya ce fala ta'jal fi akhdhil kalam karka dinga gaggawa da azarbabin daukan magana ala awainihi ba tare da tunani ba wato wato awahinihi ala awahinihi ba tare min gaida tafkirin ba tare da kayi tunani ba hatta walau a'jabatka fasahatuhu wai koda fasahar wanda ya faɗi wannan magana ta ƙayatar da kai ya iya shirya magana inda larabci ne masanin balaga ne da nahau da adab in yi magana maganarsa tana hawa tana tafiya yadda ya kamata in bahaushe ne ya ji hausar da kyau yana faɗin gangariyar hausa wannan salon zancen da zai dinga yi wato kada ya ƙayatar da kai ba shi ake kallo ba shi ne mala ya ce walau a ajabat ka fasahatuhu ko da fasaharsa wa balagatuhu da iya maganarsa ya ƙayatar da kai wa ƙuwatuhu ko da ƙarfinsa wa jazalatuhu da gwaɓinsa ba a kallon wannan gaskiya kawai ita ake kallo mutum duk ya zo ya yi awa ɗaya yana surutu duk ba surutun shine gara ka ji wanda ya faɗi gaskiya cikin minti biyar da haka ba karfin zancen ba an ba karfin wanda ya faɗi zancen ake kallo ba a me ya faɗa la ta'jal fihi hatta tanzur kar kai gaggawar shiga ka karɓi wannan maganar har sai kai nazari wa ta'ridahu ala alkitabi was sunna ka auna shi da alqur'ani da sunna wannan maganar aunata ko daga wajen wa ta fito aunatar ka gani ta hau sikelin alqur'ani da sunna in ta hau alhamdulillah kai ita kake nema dama kayanka ne da ya bata watan zura man qalahu malai ce ka kuma duba wanda ya faɗi wannan magana hal huwa faqihun am laysa bi faqihin tunda mas'ala ce ta addini shin masanin addini ne ko kuma ba masanin addini bane hatta tas'ala ahlul ilmi an har ma kai wato wannan ya baka dama ka tambayi malamai anhu game da abin da ya faɗa ko da kai ba masani bane ya faɗi wannan maganar baka taɓa jin ta ba ko ta zama ma baƙuwa ko kanka ya ɗaure a kanta nemi wani malami masani ka bujirar da wannan magana ka ce ka ji wani yana cewa kaza kaza ya al'amarin yake a wayan maka da kai wa tanzura hal qalahu ahadun min salaf sannan wannan maganar da wanda ya faɗe ta ya faɗa ka duba kai nazari a cikin ta shin akwai wani daga cikin magabata da ya taɓa faɗata in dai addini ne ba a fi su ba da haka babu yadda za a wani ya zo da wata sabuwar fahimta da babu ita jiya da shekaran jiya inda ta fuskar addini ce da haka dole za ka samu akwai magabatanka a kan wannan fahimtar dole ka zamanto kana da sahabbai ko tabi'ai da suka fahimci wannan matsala kafin ta zo kanka to dole a duba wannan magana a gani wane ne ya faɗe ta shin akwai wani daga cikin magabata da ya faɗa aulam ya kuluhu ko kwata-kwata cikin tarihin magabata ba su santa ba ba wanda ya taɓa faɗin ta a cikinsu wa hadha ma haddartu minhu marratin mala yace wannan shi nake ta ja maka kunne nake tsawatar da kai sau da yawa wannan shine abin da nake tsawatar da kai sau da yawa cewa duk abin da zaka yi a addini to ka tabbatar akwai shi a alqur'ani ko kuma akwai shi akan a sunna kuma bisa fahimtar sahabbai magabata na wato wato na, baya to wannan shine zaka zama kana kan fahimta mai kyau aqulu yace ina cewa la tuhdithu jitihadatin wa ara'an wa aqwalan wa ibaratin lam tusbaqu ilaiha a hirdinku ku kiyayi kirkirar ijtihadi naku na kashin kanku ku kiyayi kirkirar wani sabon ra'ayi naku ku kiyayi kirkirar wasu maganganu da kuma wasu wato ibarat wato wasu fahimtoci lam tusbaqu ilaiha da ba ku da wanda ya riga ku wannan fahimtar a in ijtihadi ne ya zama ba ka da wani wanda ya riga ka ijtihadi akan wannan ba wani wanda ya yi wani ra'ayi kafin naka to ku kiyayi kirkirar sababbin ra'ayoyi da babu su a jiya da shekaran jiya zamanin sahabbai da magabata na kwarai khuzul qudwata min as-salaf ku yi koyi da magabata wa min kalami salaf ku kuma yi riko da maganganun magabata law ataita bi shay'in lam tusbaqa ilayhi da zaka zo ka yi wani abu da babu wani wanda ya riga ka yin sa a addini addini ne kuma bayan addini nan ya daɗe ba daga kanka ba zamaninka aka saukar da shi ba an yi wannan addinin shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa da suka wuce amma duk wannan shekarun babu wanda ya wannan sai yanzu kai ka gano wannan addinin kuma mutane su yadda su bi ka akan haka to to lalle lau ateta bi shay'in ka sani inda zaka zo da wani abu lam tusbaqa ilaihi ba ka da wani magabaci a kansa ba wanda ya riga ka ba wanda ya gabace ka kuma addini ne a addinance ka zo da abun fa innahu yakunu shuduzan to wannan ratse ne ka ɗauka fahimta mai kyau ka rungumo ratsewa ka ratse daga kan hanya wa khadaruhu kuma wannan abin da ka zo da shi yanzu hadarinsa a saru min naf'ihi ya fi amfaninsa yawa hadarin wannan sabuwar fahimtar da ka zo da ita yanzu wadda babu ita a jiya da shekaran jiya babu wasu magabata da suka gabace ka akan ta to wannan hadarin wannan abin da ka zo da shi ya fi amfaninsa yawa fa kalamu sahaba dan haka zantuttukan sahabbai huwal mizan in ka cire alkur'ani da sunna to maganganun sahabbai shine su ne ma'auni li'annahum talamizur rasul sallallahu alaihi wasallam domin su ne ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yunzaru qaulihim ana kallon me suka ce fil ayati game da wata aya domin kafin aya ta zo kanka hijirar annabi da muke lissafawa yanzu shekara 1422 da arba'in da biyu hijirar annabi ba wai aiko shi ba ka san an daɗe ana addini kuma wa'annan sahabban wa'anda lokacin da mala'ika jibrilu Allah yake aiko shi da alkur'ani ya saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su fa yake karantawa su suka haddace shi in ya tashi yin tafsiri su yake wa tafsirin shine mai tafsirin su ne suke ja masa baki ko shine mai musu bayani to dan haka sai ya zama to kenan tunda su ne ɗaliban manzon Allah lalle labudda sun fi kowa fahimtar alkur'ani sun fi kowa gane tafsirin alkur'ani ba wanda ya kai su gane tafsiri babu wani masani da zai za a yi a yau da zai fi su fahimtar tafsiri domin su da wato da zafi zafinsa suka ji shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake jin tafsiri yau a bakin wani malami ya ji shi wanda tsakanin wannan malamin da ainihin wato sahabbai shekara wajen dubu dubu da ɗaruruwa to kawo ko shakka babu lallai duk wata aya da kake so ka gane ta ka samu kyakkyawar fahimta akan ta gangariya to sai ka koma maganar sahabbai ya abdullahi dan abbas shi hatta ke annabi ya masa turjumanul qur'an habrul umma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a saboda haka yana daga cikin masana ainihin wato ainihin wato alqur'ani da tafsirinsa da sauran sahabbai da haka game da wannan aya in ka jita su ne ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallam yunzaru qaulihim da aka ana duba maganganun su fil aya akan wannan aya bima za fassaruha da me suka fassara wannan aya ba zai yi ba a ce ga wata aya cikin alkur'ani kaf annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara ta ba sahabbai har suka kare gaba ɗayan su ba wanda ya fassara ta sai yanzu a yau 2020 sannan kai kuma ka zo ka fassara wa mutane ita lalle duk wata aya ayoyin nan wajen dubu shida da wani abu lalle labudda annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an aiko shi ne yayin mutane bayanin abinda Allah ya aiko shi abinda Allah ya saukan masa lalle manzon Allah ya yi wa mutane bayani kuma waɗanda yawa bayanin nan ba kai bane sahabban nan su yawa bayani da aka fahimtar su ko shakka babu ta fi fahimtar duk wani wanda ya biyo bayansu wa fil hadid wannan game da alkur'ani kenan da aka duk wanda yake so ya fahimci alkur'ani daidai kyale surutun mai surutu nemi fassara alkur'ani in za ka ji fassara alkur'ani ko ma ka ji shi yanda magabata suka fassara shi kada wani yau ya zo ce ajiye tafsirin sabai ba su gane tafsirin ayar ba ajiye tafsirin ainihin wato tabi'ai tabi'u tabi'i na duk ba su fahimci tafsirin ba shine yanzu ya fahimci tafsirin duk marubuta tafsiri su ibnu jarir dabari da waɗanda suka biyo bayan su ibnu kathir su jalalain su ainihin wato imam al-qurtubi su gasunan tafsirai masu tarin yawa a ce duk ajiye su ba su gane tafsirin ba duk ba su gane daidai ba yanzu yau wani shine ya gane yadda ake tafsiri zai zo yawa mutane tafsiri kuma mutane su yadda cewa wa'yancan din duk sun yi kuskure ba daidai suka yi tafsiri ba shine ya iya tafsiri zai zo yawa mutane tafsiri to mala yace ba ma a tafsirin alkur'ani ba kawai wafil hadith hak a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wa'yanda suka fi kowa gane maganar annabi sallallahu alaihi wasallam irin sahabbai yanzu su zauna da shi su fita tare da shi su dawo su ci abinci tare da shi su yi hira tare da shi ya yi musu karatu amma a wayi gari duk ba su gane maganganun annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai a yau wani zai gane shi sa malai yake ta jaddada maka cewa fa ga addinin nan fa ya riga ya cika fa ka koma ka rike original din tun na lokacin annabi da sahabbai kar ka rudu da hayaniya dukkan masu hayaniya wa fil hadith in aka ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanda zaka fahimci hadisin kar kai amfani da larabcinka ka koma ka ga bi ma za sharahuhu wannan hadisin wani irin sharhi sahabbai suka yi masa sharhin da sahabbai suka yi masa shine daidai ba naka ba ta'khudhu min kalamihim in kana son kubuta to ka zama kana karbar maganganun su wa tafsirihim da tafsirin su li'annahum ba dan komai ba sai dan cewa su aqrabu ila al-haq su suka fi kusa da gaskiya ba an ce ba sa kuskure ba amma su suka fi kusa da gaskiya mimman ja a ba'adahum sama da wanda ya zo bayansu li'annahum abinda ya sa su talamizun rasul sallallahu alaihi wasallam su ne ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne almajiransa wa sami'u ta'wila wa tafsira minar rasul sallallahu alaihi wasallam sun saurari tawilin alkur'ani sun ji tafsirin ayoyinsa daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa talaqawhu minhu daga wajen manzan Allah su suka karba ba wata hula tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba wasida ba wani tsani daga su sai manzan Allah haka mushafa'a suna gabansa yana bayani in ka ji an ce annabi yayin hudubar juma'a su ne suke sauraron hudubar shi kuma shine khadibin in ka ji an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi tafsirin wata sura ko wata aya to waɗanda yawa tafsirin su ne shi ne mai tafsirin su ne masu sauraron tafsirin don haka sun fi kusa da gaskiya fiye da wanda ba su ba fahim a ƙarabun nasu ilal haq don haka su ne mafiya kusancin mutane zuwa ga gaskiya wala ibrata bi qawli man yaqul ka yi watsi da maganar wanda yake cewa inna sahabata la ibrata bihim wai sahabbai ba a la'akari da zantuttukansu hum rijalun ai su ma mutane ne walahum afkaruhum suna da tunaninnika irin nasu wa nahnu rijalun mu ma ai mutane ne walana afkaruna mu ma muna da tunani irin namu wa zamanu tagayyara kuma zamanin ma ya canza zamanin su daban namu daban ka iya jin wani wanda kwakwalwarsa ta susuce za ka iya jin sai na irin wannan maganganun cewa sahabban nan fa mutane ne kamar kowa da haka suna da fahimta irin tasu mu muna da irin tamu fahimtar kuma zamaninsu daban namu daban malam ya ce to ka kiyayi irin wannan rudin faddinu shi fa addinin nan baƙin yana nan ila yau ila an taquma sa'a har a tashi alkiyama in ka kama na shirman ka kama na shirman amma na gaskiyar yana nan har a tashi alkiyama wala ya tagayyaru kuma baya canzawa bi tagayyurin zaman da canzawar zamani canzawar zamani baya canza addini yanda yake lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai haka yake haka yake a yau haka yake a gobe daga nan har a tashi alkiyama wa huwa shamilun kuma shi addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shamilun ya kunshi zaman kowane zamani wal makan da kowane guri duk inda kaje za ga yayi daidai da mutanen gurin yayi daidai da shi kansa gurin ya kuma ya daidai da wannan zamanin addinin musulunci ba kidahumin addini bane duk inda aka aka aka aiwatar da shi za ga yayi daidai da gurin yayi daidai da mutanen gurin kuma yayi daidai da zamanin da ake ciki da haka ba za a ce ai wancan zamanin shekaru ne waɗanda suka wuce lokacin ba technology ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza wannan duk rudu ne da hayaniya irin na kwakwalwa na ainihin wato masu falsafa don su kautar da mutum daga kan tafarki na gaskiya su ɗora shi akan keken bera wa innama alladhi yataghayyar abinda kawai yake canzawa al-ijtihadatul bashariyya ijtihadi irin na dan adam shine zai iya canzawa nayi ijtihadi na gano kaman kaza shine daidai bayan kwana biyu kila karatun da nake da shi a daidai wannan lokacin da na yi amfani da shi shi ya bani wannan ijtihadin da na ci gaba da faɗaɗa bincike na ci gaba da karatu ko kuma na je na samu wasu malamai da suka ɗara ni karatu muka tattauna da su suka ganar da shi sai suka ganar da ni sai in gano ijtihadin da na yi shekaran jiya shi akwai kuskure yanzu nan sai a ji ni na sake wani sabon ijtihadin to shine yake canza ba dan komai ba sai saboda fahimta tana karuwa ilimi yana faɗaɗa to ijtihadi shine wanda nayi ko wani yayi to wannan ijtihadin shi ke canza amma addinin Allah baya canza allati tukhdi wa tusib wanda shi ko ijtihadi na dan adam yana iya yin kuskure yana iya daidai shi yasa ko maganganun malamai kabi da fatawoyi na malamai za a ga a ce jiya imam malik ya bada fatawa kaza amma yau ya canza ko a ce imamu shafi'i da fatawar da yake bayarwa akan kaza kaza ne amma daga baya ya canza wannan fatawar ya koma saboda ijtihadi yana iya canzawa lokacin da yayi wannan yayi wannan fatawar yanayin da yake ciki da iya ilimin da yake da shi na wannan lokacin shi ya bada ya sa shi ya bada fatawa irin wanda ya bayar a wancan lokacin daga baya kila ya ƙara samun wata fahimtar wani ilimin ya ƙaru ko ya tattauna da wasu ma'abota ilimi ko ya ji wasu dalilan daban wannan sai sa ya canza fatawarsa ta shekaran jiya sai kuma ka ji ya yi wata sabuwar fatawa yau har ma za ka ji wani lokacin ana yin karatu irin na mas'aloli na saɓanin malamai sai ka ji an ce imamu malik fil qadim imamu malik fil jadid da fatawar imam malik kaza ce amma daga baya fatawarsa kaza ce to wannan ijtihadi na dan adam shine wanda yana iya caccanzawa saboda ijtihadin dan adam yana iya zama daidai yana iya zama kuskure mafhum amma dinu nafsuhu amma shi addini karan kansa fala ya tagayyar baya canza addinin Allah baya canzawa li'annahu saboda shi addinin Allah salihun li kulli zamanin yayi daidai da kowane zamani wa makawa li kulli makanin kuma ya dace da kowane guri li'annahu saboda shi addinin Allah tanzilun saukakke ne min hakimin hamid daga gwani kuma godadde shine Allah da haka maganar a ce Allah ya faɗo ta magana yau bai san me zai faru gobe ba don haka daga baya ya canza wannan maganar ya kawo ta sabuwar magana ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira walihaza yusuna don haka ne magabata suke yin wasiya wa yaquluna suke cewa alaikum bil kitabi was sunna ku kankame alqur'ani da sunna bi fahmi salafis salih bisa fahimtar magabata na kwarai la tuhdith fahman karka kirkiri wata fahimta min indika daga kashin kanka aw min indim indil mutaakhirin ko karka kirkiri wato wata fahimta daga wajen waɗanda suka zo na ƙarshe ka bar fahimtar na farko ka koma ka yi riko da fahimtar na ƙarshe karka yi haka ƙauluhu au ahadun min al'ulama ai ƙalahu ahadun min al'ulama il-mu'tabarin ma'ana duk maganar da ka ji akwai wani cikin sahabbai da ya faɗe ta ko akwai wani ɗaya cikin malamai da ya taɓa faɗata ai ƙalahu ahadun min al'ulama il-mu'tabarin shin malaman da aka yadda duniya ta yadda malamai ne ba malaman da kai ne ka naɗa su saboda ƙarancin ilimi kawai tunda yana karantar da kai yana bayani ka ɗauka wani shine imam malikun ungoku a'a malamai waɗanda an yi itibari an yi la'akari da su duniya ta yadda cewa malamai ne akwai cikin ire-iren waɗannan malaman akwai wanda yake da wata fahimta irin wannan wanda aka zo maka da ita yanzu minal a'imma daga cikin jagororinmu na addini allazina yasiruna ala manhaji sahabatin rasul waɗanda suke tafiya akan manhaji tsari da matafiya irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahum humur ruwatu anis sahaba domin su wayancan manyan malaman su ne masu ruwaito mana maganganun sahabbai was sahabatu su kuma sahabbai humur ruwatu anir rasul sallallahu alaihi wasallam su ne maruwaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin daki-daki ne su tabi'ai su ne maruwaita daga sahabbai su kuma sahabbai su ne maruwaita daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikinsu akwai wanda yake da wata fahimta irin wannan wadda aka zo ma da ita ko ka zo da ita a yau qawluhu fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi imam al-barbahari yace idan ka dace da wata magana cikin maganganun magabata akan wannan abin da ka fahimta ko ya zo maka a yau fatamassaka bihi to kai riko da shi ai idza wajadtahu muwafiqan liqawlihim idan ka samu ga wata fahimta ko ga wata magana ta yi daidai da irin maganar su fatamassaka bihi kai riko da ita qawluhu wala tujawizhu li shay ai wala tujawiz qawla salaf kar ka ketare maganganun magabata li ra'ayi fulanin wa fulanin saboda ra'ayin wane ko na wane mimman ja'a ba'dahum daga waɗanda suka zo bayan magabata din qawluhu wala takhtar alaihi shay'an fatasquta fi nar fadin imam al-barbahari da yake cewa kar ka zabu wani ra'ayi ko wata magana ka fifita ta akan ta magabata fatasquta fi nar zaka iya fadawa wuta ai wala takhtar ala ma ja'a anis salaf kar ka zabi wani ra'ayi ko wata magana ka fifita ta akan abin da ta zo daga magabata shay'an mimman ja'a bihil mutaakhirun wani abu daga cikin abin da na ƙarshe suka zo da shi fatasquta finnar sai ka fada wuta li'annaka khalafta dariqal janna domin ka saba tafarkin aljanna wa dariqul jannati shi ko tafarkin aljanna huwa ma alaihi shine tafarkin da waɗannan suke kansa alladhina an'ama Allahu alaihim wa'inda Allah ta'ala ya musu ni'ima suke kansa minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada da shahidai was salihina da nagartattun bayi wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su zama abokan tafiya kai wannan abota ta yi kyau hadha huwa dariqul janna duk tafarkin da kaji akwai annabawa a ciki akwai siddiqai a ciki akwai shuhada akwai salihin kai wannan aika shiga cikin wannan tawaga wannan tawaga ce mai albarka shiga cikin wannan tawaga abu ne mai kyau yake cewa kuma hadha huwa dariqul janna wannan ko ita ce tafarkin aljanna duk inda annabawa suka yana ne tafarkin aljanna wa ma khalafahu fa huwa dariqun nar abinda ko ya saba wa tafiyar waɗannan ainihin wato bayan Allah to fa huwa dariqun nar wannan tafarki ne na wuta Allah ya kiyaye Allahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan shine tafarki na mi kakke ku bi shi lalle wannan shine tafarki na mi kakke ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi wasu yan hanyoyi yan tafarkai fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku da tafarkin Allah sabilullahi wahid shi ko tafarkin Allah kwaya ɗaya ne tak amma gairuhu amma duk tafarkin da ba na Allah ba fahiya subulun kathira wannan hanyoyi ne masu yawa kullu shaidanin lahu sabil kowane shaidani yana da tafarkinsa walahu ɗariƙun kuma yana da hanyarsa min shayatinil insu daga shaidanun mutane wal jinni da kuma shaidanun aljanu fahiyar ɗurukun kafira don haka su kama wannan hanyoyi na shaidanin mutane ko shaidanin aljanu hanyoyi ne masu yawa tuki uman ya suluku hafi haira wanda suke afkar da duk wanda ya shige su cikin ɗimuwa lakin na siratul mustaqim sai dai tafarkin Allah miƙaƙe wahidun guda ɗaya ne laisa fi ikhtilafun babu saɓani a cikinsa wala tadhi'u idza salaktahu abada ba za ka taba tozarta ba in ka shiga cikin tafarkin Allah har abada Allah ta'ala ka dawamar da mu akan tafarkinka qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam anna al-khuruj 'an at-tariq 'ala wajhayn imam al-barbahari Allah ya masa rahama yace wa'lam mai karatu ka sani anna al-khuruj 'an at-tariq lalle fita daga kan tafarki 'ala wajhayni yana da fuskoki guda biyu fita daga tafarkin Allah yana da fuskoki guda biyu amma ahaduhuma ɗaya daga cikin hanyoyin ko fuskokin farajulun kana iya samun ga mutum qad zalla an dariq ya zame daga kan tafarkin Allah wa huwa la yuridu illa alkhaira amma baya nufin komai sai alheri ba da gangan ya zame ba a iya fahimtar sa hanyar da yake tafiya ita ce tafarkin Allah ya zame daga kan tafarkin Allah amma fa inda za ka kwankwashi zuciyarsa ko ka haska ma zuciyarsa za ga ba abin da yake nufi sai alheri fala yi kuta da bi zallace to wannan duk da kyakkyawan niyyarsa ba za a yi koyi da zamewarsa ba ba zai zame kai ma ka fi zamewa ba saboda malami ne to in malami ne sai ya zame amma tsakaninsa da Allah alheri ya nufa ba da gangan shi a fahimtarsa inda ya bi ɗin ba zamewa ba ce kai da kake binsa sai ka gano malam ya zame in ka bi shi ka halaka da haka ba za a bi malami ba ko wani wanda ake koyi da shi bi zallatihi da zamiyarsa fa innahu halikun domin duk wanda ya bi wani malami akan zamewa to shi halakakke ne wannan mutum na farko kenan mutumin da ya karkace ya sauka daga kan gwadabe ya sauka daga kan tafarkin Allah amma bai zame waye yana nufin alheri to waɗanda suke tare da shi ko suke biye da shi suka gane ya sauka ko dai su jawo hankalinsa ya dawo in ya ki dawowa su sake shi in ku suka ci gaba da bunsa sun halaka mutum na farko kenan wa rajulun sai kuma mutumin da anadal haqqa ya yi wa gaskiya taurin kai ga gaskiyar ya bi wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin ya saba wa tafarkin waɗanda suka gabace shi cikin masu tsoron Allah ya bi bisa wata ka'ida ta, laraba da suke cewa khalif tu'raf akwai wanda zaka ga kawai zo da sababbin abubuwa ya tau kawo abubuwa waɗanda suke masu rikici da rudarwa wato laraba suna da wani karin magana wayan kana so a san ka sabawa abinda mutane suke kai khalif tu'rab yanzu ana samun wani nan yana zuwa ya zo da wata hula mai gashin kaza ko mai abin nan to sai ya zama daban a cikin mutane kuma kila bayan an tashi sai duk ido sai ya fi zuwa kansa kila ma wasu sai sun dinga tambaye sa ina ya samu wannan hular saboda ka'idar shine khalif tu'rab wayan kana so a san ka to ka saba shi sa wani ya fito da sabuwar fahimta sai ka dinga jin wani abu ne kai tun da kake jin ana wa'azi da maganganun malamai da karatuka baka taba jin wannan matsalolin ba amma kawai gashi ya ɗebo su yana ta yi yana ta yi yana ta yi tun da kake jin malamai kana ta zuwa guraren karatu baka taba ji ba to akwai wanda yake da wannan ka'idar ko yake bin irin wannan ka'idar so yake duniya ta san da shi a san shi ma yanzu yana so yi suna to sai ya ɗauko wani abu da ya saba wa inda tafarkin mutane yake to akwai mutumin da ya san gaskiyar amma anadal haqqa yayi wa gaskiyar taurin kai yayi mata taurin kunne wa khalafa man kana man kana qablahu ya saba wa waɗanda suka gabace shi min almuttaqina daga mutanen kirki masu tsoron Allah fa huwa dallun wannan batacce ne mudillun mai batar da mutane ne shaytanun shaydani ne maridun kuma mai ma'abucin sharri fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma jadirun alaman arafahu ya dace ga duk wanda ya san shi an yi haddiran nasu anhu ya tsawatar da mutane game da shi duk wanda ya san shi to shi kuma aikin da yake wajibi a kansa ya ci gaba da jan hankalin mutane na waya musu da kai game da hadarin wannan wa yubayyinu lin-nasi qissatahu kuma yayi wa mutane bayanin labarin wannan mutum wane ne shi li'alla ya ƙa fi bid'atihi ahadun dan kada wani ya fada cikin ramin bid'arsa fa ya haliku fa ya halika ya halaka ash-sharh lamma wasafa ash-shaykh rahimahullahu fil kalam as-sabiq yayin da mawallafin littafin nan a maganganun da suka gabata ya siffanta a dariqas sahiha tafarkin Allah ingantacce allazi yajibu wanda wannan tafarkin shi ke wajaba an yasira alaihi al-muslim musulmi ya tafi a kansa fi aqidatihi a cikin aqidarsa wa dinihi da addininsa zakara to sai malamin ya ambaci anna man ya kharuju an hadha tariq ga tafarkin Allah ingantacce wanda shi ya zama wajibi mutum ya tafi a kansa a aqida da kuma addininsa to sai kuma malam ya ambaci man ya kharuju an hadha tariq duk wanda ya fita daga wannan tafarkin fa huwa ahadu rajulaini ga tafarkin Allah mi kake kaga mutum ya fita to duk wanda ya bar wannan tafarkin ɗaya mutum biyu ne duk wanda aka ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin ta kaga ba ita yake yi ba to ɗayan mutum biyu ne duk wanda aka ce ga addinin Allah na gaskiya kaga ya ki shiga cikin sa ko ya fita daga ciki to ɗayan mutum biyu ne ar-rajulul awwal mutum na farko man kharaja wanda ya fita ne gaira muta'ammidin ba da gangan ba ya fita ne ba da gangan ba bal yuridul khaira alheri yake nufi lakinnahu salaka dariqa ghairil khair sai dai da ya tashi kuma sai ya shiga hanyar da ba ta alheri ba walijtihadu la yakfi shi ko ijtihadi baya wadatarwa baya gamsarwa dan yayi ijtihadi ya fita daga hanyar daidai ya kama hanyar da ba ta daidai ba yana ganin ijtihadin sa daidai ne to wannan ijtihadin baya gamsarwa wa in kana niyyatu sahibihi saliha ko da niyyar wanda ya fita daga tafarkin nan na gaskiya niyyarsa mai kyau ce yanzu kana iya samun wani wallahi bid'ar da yake yi shi dauka ya daidai ne yaron kuma bid'ar nan da gaskiya rike ta sai kai ma uzuri shi iya gamsuwarsa da fahimtarsa wallahi ya ɗauka daidai yake kuma ɗauka yi wannan hanyar ita Allah yake so lada za a bashi aljanna za ta kai shi akwai wanda haka da haka abin nan da yake da gaske ke iya abin da ya iya fahimta kenan yana ganin gaskiya ne to ko da yake niyyarsa mai kyau ce wa maqasiduhu hasanan kuma manufarsa kyakkyawa ce labudda an yakuna ma'a zalika ala tariqi sahih to duk da niyyarsa kyakkyawa ce manufarsa ma kyakkyawa ce to babu makawa wannan kyakkyawan niyyar da manufar kyakkyawa sai dai ta hau sai dai ta hau kan tafarki na ingantacce in ba ta hau kan tafarki ingantacce ba kyakkyawan niyyar tasa zai tashi a banza ba zai zama mai amfani ba kyakkyawan niyyar dan yazo yana sabawa Allah a tsammanin sa daidai yake ko yazo yana bid'a a tsammanin sa daidai yake wannan ba wai shine yake nuna cewa ainihin wato zai zamanto akan daidai ba fa hadha yu'tabaru mukhdi'an wannan za a dauke shi mai kuskure tunda ba da gangan bane ƙarshen abin da za a ce wane ya tafi akan kuskure wa man wafaqahu ala zalika wa sara ma'ahu ala al-khata amma duk wanda ya dace da shi ma'ana ra'ayin su yazo daidai da shi akan wannan kuskuren wa sara ma'ahu ya ci gaba da tafiya tare da shi ala al-khata akan wannan kuskuren wa huwa ya'lamu khata khata'uhu khata'ahu ya san kuskure yake wannan mutumin yake tafiya kai fa huwa haliku to shi wanda ya ci gaba da bin wannan mutum shi kuma ya halaka maganar da na faɗa ɗazu mutum ne ko mu ɗauka wani malami ne sai yake kan wata fahimta kuma fahimtar nan kuskure ce to shi alal aƙalli ba da gangan ya kaucewa daidai ba wajen ƙoƙarin ya gane gaskiya ko daidai ne sai ya zami to yanzu almajiransa duk wanda suka gane malan ya zame ba za su bi shi ba shi duk da ba za a yi koyi da shi ba tunda ya saki hanya amma akalla yana da wani uzuri domin shi gaske da yake nema ana sa ran kila da wata ran za a samu wani mai gaskiya ya zo ce akara makallawa ko malam wannan fa abin da ake kuskure ne ga daidai ga daidai a shirye yake karba to kaga wannan shi ba da ganganci ya sauka da kan hanya ba to wanda suka suka tafi tare da shi akan kuskuren sun san kuskure yake suka ci gaba da mu'amala tare da shi suka ci gaba da tafiya da shi akan wannan kuskuren to wayannan su ne za su halaka li'anna hadha dariqu halakin domin wannan tafarkin da suke bin sa akai tafarki ne na halaka hatta walau lam yata'ammad sahibuhu al-khuruja koda ko wannan mutum ba da gangan ya fita daga kan tafarkin Allah na gaskiya ba wa inna ma huwa yaltamisul khaira yana neman alheri ne garin neman alheri kuma sai ya fada rami ko kuma ya zami wa hadha huwa halul kathiri min alladhina yabtakiruna ibtikaratin in min indi anfusihim yace wannan kuma shine halin da yawa daga cikin waɗanda suke kirkirar bid'o'i a karan kansu mutum kawai zai zauna ya ga to ai ya dace ayi wa manzon Allah kaza sallallahu alaihi wasallam ai ya dace wannan a ce an yi kaza ai an da za a yi kaza abu ne mai kyau shi bisa kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawan tunani yana ganin kamar hakan daidai ne shine ma lai ce wa huwa halu alkathiri min alladhina yabtakiruna wannan shine halin dewa daga cikin waɗanda yabtakiruna ibtikaratin suke kirkira bid'o'i min indi anfusihim a karan kansu fi ilmi alaqida a babun aqida dewa daga cikin malaman da suka fada a babun aqida suka faɗi a babin aƙida za a ga irin wannan ne suna neman gaskiyar ne su ɗan tsammanin su kamar tawili a cikin sufofin Allah kuskure ne kaga duk wanda suka tafi akan mazhabar tawili a sunayen Allah ko sufofin Allah kaga kuskure ne kuma an samu hatta manyan malamai sun tafi suna da wasu kurakurai na game da abin da ya shafi yanda suke fassara sufofin Allah to kaga wannan abu ne wanda za ga wani yana ganin ƙoƙari yake tsarkake Allah subhanahu ta'ala daga abin da bai dace ba to cikin wannan kokarin tsarkake Allah kuma har da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa sai ya kore shi a tunaninsa wannan korewa duk tana cikin tsarkake Allah da yake so yi to shine malai yake cewa wannan yana daga cikin halin da yawa daga cikin waɗanda suka kirkiri bid'o'i a karan kansu a cikin ilimin aqida fa hadha amrun la yajuzu kuma shi irin wannan al'amari ne da baya halatta wala yutaba'una alai kuma ba za a bi su ba kai ba za ka ce tunda malam haka ya fahimta kai ma haka ka fahimta shi zaka bi ba a in malam ya bi daidai sai a bi shi in ya karkace sai a saki malam sai a kama daidai wa sahibuhu laysa ala sawabin kuma ma'abocin irin wannan bid'o'in ba akan daidai yake ba wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma daukaka ko yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan fa shine tafarki na mi kake ku bi shi duk wanda ya saki wannan tafarkin kai ma sake shi tafarkin Allah mi kake ne ba kwana kwana a cikin sa Allah ta'ala ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi har zane yayi lokacin da yazo tafsirin wannan aya yayi dogon zane sannan yayi wasu kanana kananan zanennuka a jikin wannan dogon zanen ya ce wannan miƙaƙƙen wanda babu karkata a cikinsa shine tafarkin Allah wa'annan 'yan ƙananan ƙananan feeder road kenan 'yan ƙananan hanyoyi ne wanda kuma a kowace hanya akwai shaidani ko dai na mutum ko na aljani da yake kiran mutane su biyo ta nan gurin da haka Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u subula 'yan ƙananan hanyoyin nan ka ku bi su tafarkin Allah miƙaƙƙe dodar ake so ka bi fa tafarraqa bikum an sabili fa ayyu sabilin yukhrijuna an siratil mustaqim duk tafarkin da zai fitar da mu daga tafarkin Allah mi kake fa nahnu narfuduhu mu watsi muke da shi ba za mu karbe shi ba za mu yi watsi da wannan tafarkin walau kana sahibuhu yaqsidu alkhaira ko da ma'abocin wannan tafarkin wanda yazo mana da wannan tafarkin yana nufin alheri ba ruwan mu da nufin alherin da yake ba za mu karba ba za mu watsar da shi wa niyyatuhu tayyiba ko da niyyarsa tsaftatacciya ce ba mu gamsu da wannan ko da niyyarsa tsaftatacciya ce wannan tsaftan niyyar tasa ba za mu yi makara mu karbi abin da yazo da shi na kaucewa tafarkin Allah ba fa nahnu la nutabi'uhu ala zalika da dai ba za mu bi shi ba akan haka wa huwa in istamarra ala khata'ihi fa yaqulu ila al halak idan ku ya doge ya ci gaba da tafiya akan wannan kuskuren kila an nuna masa a kuskure malam ake tafiya wannan hanya akwai kuskure ya ki sauka da kai ya ci gaba da tafiya to wannan fa yaqulu ila halak to yanzu kuma al'amarinsa zai koma zuwa ga halaka wa huwa in istamarra ala khata'ihi fa sayaqulu ila halak to da sannu zai koma zuwa ga halaka li'anna man taraka tariqas sahiha domin duk wanda ya bar tafarki ingantacce fi safarihi a cikin tafiyarsa wa akhadha dariqa madiya'atin ya bi tafarki na wato madiya'a wanda yake zai tozarta ya bata halaka to halaka zai mutum ne yake so zai tafi Kaduna da ya tashi kawai sai ya kama hanyar Sokoto ya za ya haɗu da Kaduna na'am ka gani ba wani shan wahala in ba kwana yayi ba yayi kwana ai ba wani Kaduna da zai saki haduwa da ita Kaduna zai kawai sai ya nausa yayi Sokoto kuma aka ce ala gafata malam ya ga yana ta tafiya an ce maka Kaduna bata fi kilomita kaza ba ya ga yana ta tafiya ya tsaya aka tsaye da shi aka ce ya ko ya tsaya gidan mai shi Kaduna za sha kuma daga nan fa boda zaka tafi kuma Niger zaka shiga ai kaduna ka baro ta kaza kaza ya ce shi nan zai ci gaba da tafiya zai samu kaduna to wanda yake kan kuskure aka ce ga daidai yake koma akai shine wanda zai tafi kaduna ya kama hanyar sokoto aka ce ya dawo ya ce ba zai dawo ba kaga shi da shi da kaduna haihata haihata to haka duk wanda yake kan kuskure aka ce ga daidai yake dawo akai to shi da daidai haihata haihata na fata an fahimta to shine sai malai yake cewa li'anna man taraka dariqas sahiha domin duk wanda ya bar ingantacciyar hanya fi safari a tafiyar da yake yi zuwa gurin da zashi wa akhadha dariqa madiyatin yabu wani tafarki da zai tozartar da lokacin sa ya tozartar da rayuwarsa ba lalle ya riski inda zashi ba halaka to ya halaka wannan mutum na farko kenan ma'ana shi wannan mutumin na farko wanda ga gaskiya amma ya batta ga tafarkin Allah ya bari shi yana da dan dama dama dalili ba da son zuciya da gangan ya bar tafarkin gaskiya din ba tsammaninsa abin da yake kai shine daidai amma duk da kaji yadda malam yake ta bayanin cewa kar a bi shi ba a yi hankali da shi ba yanzu shi kenan sai kuna cikin motar wanda za shi kaduna ya kama hanyar sakkwato kuma ku kun san ba nan ba ne kuka yi masa shuru shi kadai zai wahala ga kuna ciki ku ce masa wannan fa direba fa inda ka kama fa ba hanyar kaduna ba ce kuka yi shuru kun san ba kaduna ba hanyar kaduna ya kama hukan shuru da ku da shi waye za shi kaduna ba wanda ya kama hanyar kaduna to saboda haka wanda ya kama hanyar bata mabiyansa sun san hanyar bata suka ci gaba da binsa to ba mai sha shi da su wannan mutum na farko kenan wanda shi a ganin sa a daidai yake amma ana ta ba fa nan ne hanyar kaduna ba fa yace subhanallah makuwa ne da Allah ina ne aka ce ai koma dora hanya kaza zaka bi shine kaduna sai ya juyo zai je kaduna ko ba zai je ba amma aka ce ga gaskiya mutun ya ce a'a shi ba zai dawo ba to wannan wannan na farko kenan wanda shi ya kama hanyar sakkwata a matsayin hanyar kaduna bisa rashin sani bisa kuskure tsammaninsa a nan zai samu kaduna kaga shi wannan da ɗan sauƙi a kansa sai ce wa amma amma rajulul akhar shi kuma ɗaya mutumin wanda ga gaskiya ya sake ta to fa huwal muta'ammidu lil khuruj shine wanda da gangan ya fice daga tafarkin Allah da gangan ya sake gaskiyar fa huwa ya'rifu al haqqa shine wanda ya san gaskiya aka ce ba nan hanyar sakwata ce yace na sani ba Kaduna zaka bai ce Kaduna zani to ai nan hanyar sakwata yace ina sane to shine mutumin da yana kan bata aka ce akan bata yake yace yana sane fa huwa ya'rifu al-haqqa ya san gaskiyar wa ya'rifu ya kuma san anna ma kharaja ilayhi abun nan da ya fita daga zuwa gare shi ya bar wannan ya fita zuwa gare shi batilun ƙarya ne lakin yata'ammadu al-khuruj 'an al-haqq sai dai kawai da gangan ya fice daga tafarkin gaskiya bi qasdi idlalin nas kawai manufarsa ya batar da mutane dan ya san yanda ɗabi'ar dan adam take duk inda aka samu wani yayi kururuwa sai an samu ya samu magoya baya kuma an bi shi inda wani zai zo ya ce ai ubangiji ma ya gano ba Allah bane kaza ne ina gaya maka in ya ci gaba da da'awa sai ya samu magoya baya saboda haka akwai wanda su haka suke ba gaske suke so ba Allah ta'ala ya riga ya halakar da su kuma sun ɗauki ɗamara sai sun halakar da mutane shaidan yana amfani da su ta wannan hanya al'awwalu kaga shi wancan na farkon kasduhu islahun nas manufarsa gyara mutane lakinnahu sai dai lam yasluk dariqas sahiha bai hau tafarkin na gaskiya ba manufarsa mai kyau ce so yake shiryar da mutane so yake kawo mutane alheri kash sai dai bai bi hanyar da take ta daidai ba wasani shi ko wannan nabiyin ƙasa da idlalan nas ya yi nufin kawai ya batar da mutane ne ya san ba daidai ba ne ya san da a wasa ƙarya ce ya san abin da yake kiran mutane halaka ne ya san ba hujja a kai amma haka zai kafe kai da fata ya yi ta bayani ya yi ta ƙwaƙule-ƙwaƙule ya yi ta tawile-tawile ya yi ta kullu kurciya yana za kaucewa gaskiya ya san kuma da gaskiya san gaskiyar to wannan shi manufarsa ya batar da mutane wa sarfahum an tariqis sahih manufarsa ya kawar da mutane daga tafarkin Allah sahihi fa hadha shaytan ana yaba wani bane shaytan li'anna shayatin yakhrujuna an-nas an as-sirat al-mustaqim domin shaytanu sune wannan suke wannan aikin su fitar da mutane daga tafarki mikake yaqulu iblis da haka wannan suna cikin agent agent na iblis ai shi iblis da kansa ya faɗa li rabbihi azza wa jalla ya ga ubangiji subhanahu wataala ya ce la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min fawqihim wa min aydi wa thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin wannan yayi wa Allah wannan ya ga wa Allah wannan bayanin yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zauni kan tafarkinka madaidaici gare su duk wanda ya biyo wannan zance ba nan ba ne koma in ya yadda da wannan hudu bai ya koma shi ke zuwa zai tafarkin wanda suke kan tafarkin shirme da bata dama ba ruwan shaidan da wannan shi yasa duk wanda suke kan tafarkin na gaskiya sun fi shan wahala domin su ne shaidan ya yi damara sai ya yi fada da su tafarkin Allah madaukakin sarki mai kake nan shaidan ya ce shi kuma sai ya zo ya dakile mutane ya hana mutane su bi la aqudanna lahum siratakal mustaqim sai na zaune musu tafarkin kamar daidaici ثم لآتينهم من بين أيديهم kuma da kokonto da shakku ne da jefa musu shubuhohi zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu wala tajidu aktharahum shakirin wa min khalfihim wa an aymanihim wa an ay wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yuridu an yasrifahum anhu ila turuq almunharifa dan haka manufar shedan shine ya kawar da mutane zuwa ga tafarkai karkatattu والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حين حينما خط خطا مستقيما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga irin wannan misalin lokacin da yawa sahabbai wani dogon yayi musu zane mustaqiman wani miƙaƙƙen zane wa khatta hawlahu khututan ukhra a gefen wannan zanen miƙaƙƙe kuma yayi musu wasu ƴan zanunnuka ƙanana fa qala lil khatt al mustaqim manzon Allah yace wannan miƙaƙƙen zanen hadha siratullah manzo Allah ya ce wa sahabbai wannan shine tafarkin Allah wa qala lil khutut al ukhra manzo Allah ya ce wa ragowar zane zanen kuma yake cewa wa hadhihi subul wa'annan sune tafarkai ala kullu sabilin a kowane tafarki min ha daga waɗannan tafarkan shaitanun akwai shaidan a gurin yad'un nasa ilaiha yana kiran mutane zuwa ga subu wannan hanyar tasa wannan hadisin imamun nasa'i ya fitar da shi cikin al-kubra mujalladi na shida shafi na ɗari uku da arba'in da uku imamu ahmad mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da biyar imamu darimi a hadisi na ɗari biyu da biyu haka ibnu hibban ainihin wato hadisi na shida da na bakwai hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi ya hassana shi kai a cikin al-mushka hadisi na 166 ko kuma shafi na 166 an ce lokaci yayi waso nake mu zo mu gangaro wannan gaba ko to na ganin zamu iya zamun wannan gaba ta yi insha Allah sai mu tsaya sai mu tashi hadha mithalul wadih insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik